إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وحفظوه يحفظكم واركبوه تربه واعلموا أن من تعاليم الدين الحنيف التخلق بأخلاق فاضلة والالتزام بالعادات العالية التي بسببها النجاح من الخسران من تلك العادة التأني والتعدة في الأمور فهي دأب الأنبياء والمرسلين وعليها رب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه في أمور كلها عباد الله وهذا كل وهذا في, في الأمور كلها إبادة ومعاملة سلما وحربا يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل همن الله عليكم فتبينوا وقال في شأن يوسف عليه السلام ما النسوة وقال للملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم والأنات في العمور والحلم علامة عند المرء من أخلاق الفاضلة التي يحبه الله ورسوله أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبه الله تبارك وتعالى الهلم والعناء وعن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التعني من الله والعجلة من الشيطان عباد الله وقال المناوي التعني من الله أي مما يرضاه ويثيب عليه والعجلة من الشيطان هو حامل عليها بوسوسته لأن العجلة تمنع من التثبت الفيض القدير وقال ابن القيم رحمه الله تعالى العاجلة من الشيطان أي من كساله تمنع من التثبت وتوجب له وتوجب له وضع الأمور في غير موضعها وتجلب عنه أنواع من من الشرور وتمنع عنه أنواع من الخير أقول ما تسمعون إن صواب فمن الله وإن أخطأت فمن يمين الشيطان fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a sammai da kasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakadarsa ne ya turo shi da addinin musulunci zuwa ga duniya gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan haka ya yan uwana cikin addinin musulunci ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala a ɓoye da kuma fili a lokacin walwala da lokacin matsi mu kiyaye dokokin allah allah iya kula da mu yana kiwon mu kiyaye dokokin allah ya yan uwa shi allah ya yi alkawarin kiyaye mu mu dinga taka tsantsan a cikin al'amura na rayuwa da addini hakan zai sa ku ci riba a rayuwarku ta duniya da lahira mu sani cewa daga cikin koyarwa ta addinin musulunci addinin mu mai kyakkyan addini wanda ya karkace a dukkan wani son zuciya shine ɗabi'antuwa a takalluku bi akhlaqin fadila musuffantu mu'adantu da ɗabi'u masu kyau na cikin addinin musulunci mu yi ƙoƙarin lazimta na lantuba maɗaukaka wanda da sabubban wannan lantuba muke samun cin tsira a rayuwa ta duniya muke samun damar kaucewa hasara da tabewa daga cikin waɗannan al'adu wanda addininmu ya zo da shi al'adu masu kyau masu albarka masu haske masu daraja akwai atta'anni wa tu'uda atta'anni bin abu a hankali da taka tsantsan da bincike kan al'amura kafin ka zartar na hukunci ne ko na bada labari sannan da bin abu sannu-sannu wannan iya cikin koyarwa ta addinin musulunci wannan kuma iya cikin al'amura gaba daya wa haza fi umuri kulla fahiya da abul anbiya bin abu a hankali da takatsantsan da nutsuwa da rashin gaggawa wannan wannan tada ce ta annabawa ma'ana sunnar annabawa kenan da manzanni gaba daya a wannan tada ta bin abu sannu-sannu da bincike da bin abu a hankali akan irin wannan hanya Allah ta'ala ya rena annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya rene shi da kada ya zamto mai gaggawa kar ya zamto mai shi da zuci kar ya zamto mai yin al'amura babu bincike kar ya zamto mai yin al'amura cikin gaggawa da ainihin yin abin da za a zo daga baya ana yin nadama wanda kuma al'amura ne da suke bukatar shiga dukkan al'amuran mu gaba daya ibadatan wa mu'amala a cikin al'amari na addini ka yi taka tsantsan ka dinga bincike da tabbatarwa me alkur'ani ya zo da shi me suna ta tabbatar sannan cikin mu'amala ka dinga taka tsantsan me Allah ya haramta a cikin mu'amala haka nan mai Allah ya halatta a cikin mu'amala silman wa harba mu yi kokarin bin abu taka tsantsan da nutsuwa a cikin zaman lafiyar mu kuma a cikin tashin hankali ko yaƙi ana bin abu a hankali ana abin abu sannu sannu ya kulu tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayi masu imani idza darabtum fi sabilillah idan kun fita tafiyar daga addinin Allah tafiyar yaƙi sai Allah ya ce fata bayyano ku dinga bincike kuna bin abu a hankali hatta a fagen yaƙi Allah bai buƙaci a yi gaggawa ba ya buƙaci abu abu sannu sannu abu abu cikin nutsuwa har Allah yake cewa wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina kada ku faɗa wanda ya fara yi muku sallama wanda ya jefa muku sallama kada ku ce ba mumini bane kada ku ce ba musulmi bane tabtakuna abdal hayati duniya domin kuna neman ganima da al'amura na gidan duniya sai Allah ya ce kazalika kuntum min qab kuma da can haka kuke yi ba ku musulunta ba ba ku fahimci gaskiya ba ba ku fahimci daidai ba kazalika kuntum min qabl da can haka kake wanda zaka kafirta yau wanda za ka jahilta yau wanda za ka kore daga sunna yau da can kayi irin wannan rayuwar baka fahimci addinin ba baka fahimci alkur'anin ba baka fahimci sunnar ba kazalika kuntum min qabl sai Allah ya fa tabayyanu ku dinga bin abu a hankali kuna taka tsantsan kuna bincike kafin ku darar da al'amura ga Usama bin Zaid Allah ta'ala ya kare da shi ana wani yaki sai wani kafiri ya yi kwantan aura ya dinga yi wa musulmi sari ka roƙe iya kashe al'ummar musulmai to sai usama bin zaid ya hango shi ya ganshi sai ya nuface shi da makami ya zare takobinsa kan shi iya zare takobi sai wannan kafiri ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya furta kalmar shahada sai usama ya sa takobi ya sare shi duk da ya furta kalmar shahada ya yi gaggawar yanke masa hukunci labari ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da Usama ya aikata manzon Allah ya ce Usama me ya dauke ka ka kashe mutumin da ya furta kalmar shahada sai Usama yake cewa ya Rasulullah taquluha taqiyatan ai ya faɗi ta domin neman kariya ya ga na ritsa shi ba shi da mafita yasa ya furta wannan kalma ba da gaske ya furta ta bayan rasulullah sai mazalici ta ka tsaga zuciyarsa ka gani ka shiga zuciyarsa ka ga ba da gaske faɗa ba yanzu usama in manje lahira ya zafi da kalmar shahadarsa usama idan allah ya tashe mu a gabansa gobe alkiyama kalmar shahadar da ya furta ya zafi da ita usama ya ce ya gwammaci sai da ya aikata wannan aiki ma daga bayan musulunta domin irin lalata wanda manzon Allah yake Usama ya zafi da kalmar shahadarsa kun ga gaggawa da ɗaukar hukunci ba bincike sai ta jefa Usama bin Zaid cikin nadama cikin dana sani kuma duk da cewa iya cikin sahabbai na gaba gaba a cikin wanda manzon Allah ya kauye kaunarsu sallallahu alaihi wasallam Yusuf alaihi salam a kissarsu da matar sarki Imratul Aziz abu yayi abu annabi yusuf alaihi salam ya zaɓi ya je kurkuku da kansa rabbi sijinu a habbu ilayya ya ce allah na zaɓar wa kai na kurkuku shi nake so akan na afka cikin abin da mata suke kira na bayan ya je kurkuku abin da ya faru ya faru sarki ya yi mafarki yake neman masu fassara mafarki ɗaya daga cikin wanda suka rabu gidan kurkuku da yusuf alaihi salam ya ce ko aika ni zan zo muku da bayanin wannan mafarki domin ya tabbatar da annabi yusuf alaihi salam allah ya bashi ilimin fassara mafarki da ya je fassara mafa masa mafarki ya dawo da sarki ya ji fassara ta ilimi fassara wanda ke kunshe da cakuɗa da wahayi sai sarki ce utu libi ka je ka ce ina kiransa ku je a fito da shi daga firsin ku kawo shi fada ina kiransa falama ja'a falama ja'a rasul lokacin da dan aika ya je annabi yusuf duk da cewa zaman gidan kurkuku ba daɗi zama ne na takura da wahala amma sai ki gaggauta fitowa sai ce irji ila rabbik ka koma wajen mai gidanka fasa'alhu ma balu niswatu lati ka fa'ana aydiyahunna ka je ka tambaye shi ya labarin wannan matan wanda suke gidittube hannuwansu dalilina mai labarin su yake a je a bincika me gaskiyar al'amari bayan na baro misira na dawo kurkuku me ya faru a wannan tsakani kada yusuf alaihi salam ya yi gaggawar fita a ce dama sarki yana son sa dama yaron sarki ne an yi rufa-rufa ya fito sai yusuf yake so a tabbatar da bincike gaskiya ta fito kuma sai da gaskiya ta bayyana sannan yusuf alaihi salam ya fito daga ƙarshe matar take cewa wa qalat timra'atul aziz ana hasa hasan hauku ana rawatu an nafsi ta ce yanzu gaskiya ta yi halinta ni ce na nemi yusuf da kaina ba mu san shi da wani mummunan al'amari ba kun ga bin abu a hankali da taka tsantsan ya sa annabi yusuf ya zama to allah ya wanke shi dukkan wani dan adam a wannan lokaci ya wanke annabi yusuf alaihi salam ya ba shi gaskiya ya tabbatar masa da gaskiyarsa mu sani ya yan uwa masu albarka bin abu sannu-sannu da bin abu takatsantsai da haƙuri da kau da kai da yafiya ɗabi'u ne wanda ake son dukkan musulmi mu ajanta da shi kuma irin wannan al'amura allah da kansa yana so allah iya son bin abu sannu-sannu allah iya bin abu abiji takatsantsan allah iya son a yi bincike kafin zartar da hukunci Allah yana son a bi sannu-sannu a yi haƙuri a kau da kai imam muslim ya fito da hadisi a cikin ingantaccen littafinsa daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare da su abdullahi dan abbas yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ɗaya daga cikin sahabbansa wanda yake ce masa ashaddu abdul qais ya ce masa inna fika kislatain ashaddu abdul qais kana ɗauke da wasu ɗabi'u guda biyu yuhibbu allahu tabaraka wa ta'ala wannan ɗabi'u naka allah yana son su allah ya sanar da ni in ji manzon allah yana son wannan ɗabi'u iya ƙaunar su matuƙar ƙauna sai manzon Allah ce wannan ɗabi'u naka su ne alhilm wal ana haƙuri da juriya da kau da kai da yafiya wannan shine ma'anar alhilm Allah iya sanya wannan ɗabi'a ka zamto mai haƙuri ka zamto mai kau da kai ka zamto mai yafiya ka zamto mai juriya an yi ma abu kana da damar ɗaukar hukunci ka bar wa Allah ka yafi ka kuma irin sakamakon da Allah zai yi maka masani ya yan uwa yi kuma ana shine bin abu ta ka tsantsan kar ka ba da labari sai ka tabbatar da me gaskiyar al'amari kar ka yanke hukunci sai ka tabbatar me gaskiyar al'amari kar ka zargi wani kar ka ɓata wani kar ka zage shi kar ka ba da mummunan labari a kansa har sai ka yi sannu-sannu cikin jin wannan labari akwai yiwuwar wanda ya zo baka labarin batanci gaba da wane amma kuma ƙarya yake amma akwai wani takon saƙa tsakaninsa da shi shi ya faɗi iyaka sararsa kai kuma zai ɗora ka akan wannan tsari sai ka bi in baka yi aure ba za ka halaka domin za ka zarto mai yanke hukunci cikin zato mai yanke hukunci cikin rikin bincike allah ko baya san wannan anas dan malik allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-ta'anni min Allah bin abu a hankali ta ka tsantsan da nutsuwa al'amari ne daga Allah wala ajilatu min shaytan yin abu da gaggawa abu na rashin nutsuwa abu na oya oya abu na ojanci to manzon Allah ya ce al'amari ne na shaytan Allah ba ya da wani al'amari al-manawi a cikin littafinsa faidul qadir yake cewa abinda manzon Allah yake nufi wallahu a'lam da at-ta'anni min Allah mimma yardahu wa yusibu alai bin abu a hasannu sannu takatsantsan iya cikin abinda Allah ya yarda da shi kuma iya cikin abinda Allah zai bada lada a kansa haka imam al-munawi ce in dai a tsarinka da al'amarinka kana bin abu a hankali kana takatsantsan to kana abinda Allah ya yarda da shi kuma kana abin da Allah ta'ala zai baka lada wal ajala kuma gaggawa bin abu a gaggauce bin abu ba nutsuwa bin abu haya haya hayya hayya to cikin wani al'amari al'amari na shaidan huwa hamilun alaiha duk wanda ya gan shi iya bin abu faja faja faga faga to imamul manawi ya ce shaidan ne dora shi akan wannan layi shaidan ne ya dauke shi ya dora shi akan wannan hanya yasa ba shi da nutsuwa yasa baya bincike yasa baya bin al'amura a hankali masani ya yan uwana masu albarka hakan iya cikin wasu wasan shedan domin gaggawa ta muna aminar tasabbut duk inda gaggawa take tana hana a bincike tana hana a tabbatar da gaskiyar al'amari wannan labari iya cikin faidul qadir kamar yadda imam al-bannawi ya kawo cikin wannan littafi nasa ibnu al-qayyim Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa al-ajla min ash-shaytan ay min kisarihi gaggawa da rashin bincike da bin abu cikin harma gaza iya cikin al'amura da ɗabi'u na shirai kuma iya hana iya hana tabbatarwa iya hana bincike iya wajabtar da ɗaukan al'amura da ɗora su inda bai dace ba kuma iya hakan iya janyo nau'o'i daga ayyuka na shari haka ne iya hana fadawa nau'o'in ayyuka na alkhairi duk inda gaggawa take tana jefa dan adam cikin nadama tana jefa dan adam cikin dana sani tana jefa dan adam cikin cizon yatsa da ainihin kwan gaba kwan baya Allah da kansa yake cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin dukkan inda labari ya zo muku a matsayin ku na masu imani ku yi kokarin bincikawa ku tabbatar in dai kana hawa labari ba bincike ka afka da zagin wani ka afka da bata wani sai Allah ya ce fa tusbihu ala ma fa'altum najimi za ku wayi gari kuna masu radama akan al'amuran dauka aikata bayan Allah masu albarka sa'ad bin abi waqqas Allah ta'ala ya kare da shi ya damu da mu da shi a gidan aljanna firdaus yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-ta'adatu fi kulli shay'in khair manzon Allah ke cewa bin abu sannu sannu da bin abu a hankali da bin abu cikin nutsuwa dukkansa alkhairi ne in ji manzon Allah nutsuwa cikin al'amura da bin abu cikin sannu sannu da takatsantsan manzon Allah ya ce fi kulli shay'in khair illa fi amalil akhirah sai dai kawai aikin lahira nan ne ake so a yi da gaggawa don ba a san ina numfashinka na ƙarshe yake ba dukkan aikin alkhairi da zai kai ka lahira to ana so ka gaggauta aikata shi amma al'amura na mu'amala kai da iyalinka ne kai da yaranka ne a ofis ɗinka ne a masarautarka ne a ofis ɗinka na gwamnati ne a ina ne a ina ne to ka zamto mai taka tsantsan ka zamto mai bincike ka zamto mai bin abu da diddigi kafin ka zartar da hukunci misali ya yan uwa a amur bin al'as Allah ya kare da shi wata rana ya aika wa mu'awiya bin abi sufyan wata takarda da yake zargin mu'awiya da gaggawa da rashin bincike a cikin al'amarinsa mu'awiya sai ya rubuta amsa ya aiko wa amur bin al'as yake cewa amma ba'adu bayan haka inna tafaqquha fil khabar bin labari bin diddigin labari da bincikawa a dukkan labarin da ya zo ma ziyadatun warshidun sai ce karin alkairi kuma shari'a ce dukkan labarin da ya zo ma ka bincika ka tabbatar imamu aure yake cewa ziyadatun warshidun karin alkairi ne kuma shari'a ne ya ce wa inna rushida wa inna rushida marrashada min al'ajala yake cewa dukkan wanda ya kaucewa shirya ya fada gaggawa to zai dinga yin abu cikin nadama da al'amura cikin cikin cikin da kokonto da nadama yake cewa innal ka'iba man khaba al'ala dukkan tababbe wanda ya hasara shine wanda ya tabewa bincike da bin abu a hankali in dai kai misin na tagin naka ka zarci ka zartar da hukunci ka faɗi labari baka bincika ba baka tabbatar ba to babu shakka za ka yi da na sani za ka yi nadama kuma za ka ciza yatsa wa inna lumus bi ta musi iki ta kaga mai bin diddigi mai bin abu a hankali a cikin al'amura to tabbas wani shine mai dacewa aw da an ya kuna musi ko ya kusa ya dace wa inna azila wa inna azal duk mai abu da gaggawa yace mukudewul mai kuskure ne aw kada an ya kuna muku da ko ya kusa fadawa cikin kuskure masani ya yan uwa mu duba haƙuri da bin abu cikin taka tsantsan da mazan Allah yake a wannan rayuwar amma duk da haka sai da Allah yake cewa wa shawirhum fil amr fa iza azamta fa tawakkal ala Allah dukkan al'amari kar ka zartar da shi kai kadai a matsayinka na kafi kowa hankali kafi kowa nutsuwa to sai Allah ya ce wannan sahabbai naka makusantanka ka dinga shawara da su kar ka zamto mai gaggawar yanke hukunci kar ka zamto mai gaggawar hukunta dan adam sai Allah ya ce hatta ma'aikin Allah kai shawara babu shakka a cikin shawara akwai dace a cikin gaggawa kuma akwai da dama ko da wata matar ka ta ma laifi ko da wani yaron ka ya ma laifi ko da wani dan kodagon ka ya ma laifi to kar ka zarto mai gaggawar zarta da hukunci ka nemi ulul amri naka ku tattauna ku yi shawara ku dau mataki in dai kun yi shawara Allah zai kai ku ga dace imamu malik Allah ya masa rahama yake cewa at-ta'alli min Allah imam malik ya ce bin abu a hankali da taka tsantsan al'amari daga Allah wal ajratu min ash-shaytan gaggawa ake shedan ne yake cewa a ba dan adam din da zai yi gaggawa cikin al'amari kuma ya dace ba zai yi ba imam malik yake cewa wa ma anil amri'in wa ma ajala imri'in fa afa ba a taba samun mutumin da ya gaggawa mutum irin wancan guzo mai gaggawa nan ne a ce yayi abu kuma da ce iya da wahala ana ya ce kuma babu yadda za a yi ka samu mutum iya bin abu takatsantsan iya bin abu sannu-sannu a ce kuma ba za ka same cikin da ce ba ya ce duk mai bin abu a nutse a takatsantsan to babu shakka za ka same cikin nutsuwa a ta'adatu fi umuri dilalatun dilalatu jahalatul aql yake cewa imamu malik bin abu na al'amuran rayuwa taka tsantsan da bi a hankali iya nuna rinjaye cewa shi wannan mutum iya da hankali hankalinsa iya aiki a jikinsa ƙwaƙwalwarsa tana aiki da hankalinsa duk inda mutum yake bin abu cikin nutsuwar taka tsantsan imamu malik ce dilala rijahalatul aqal alama ta cewa hankalinsa iya aiki tamna min zai wa dalal dukkan abu takatsatsan a hankali tana hana fadawa cikin bata tana hana fadawa cikin zamewa tana hana nadama tana hana nadama ya yi kuma masu albarka a yau yadda son gaggawa ta yi wa al'ummar mu yawa mu yi takatsatsan wajen ba da labari kun ga yada labari musamman harkar midiya ka ga abu ba aune ba bincike ba ka san inda yake ba ka yi shiyar ka yada ko ka nuna ka gamsu da abin to ka sani da al'amura irin wannan ka shirya tsiye ka a gaban Allah da tambaye ka domin ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu duk inda labari ya zo muku musamman labarin batanci to Allah ya ce ku bincika kar ku yi gaggawa zata da hukunci bakinmu ya cika iya gaggawa ya bada labari musamman labari na rashin daɗi labarin da babu daɗin ji amma a yau bakunanmu da kunnuwanmu irin waɗannan labari suke so su ji har ma ƙwararru a cikin irin wannan labari su ne na hannun damar waɗansu shugabannin su ne na hannun damar wa'ansu daga cikin masu kuɗi su ne na hannun damar wa'ansu daga cikin masu sarauta domin sun iya ba da labarin ƙarya da na ƙanzon kurege kuma a kafu a kansa kuma a tabbatu a ka wannan kaɗai bala'i ne wanda ɗan adam bai san irin nauyin da zai ɗauka a gaban allah gobe alkiyama ba musali ya yan uwa kuma bin abu da gaggawa iya jefa ka cikin zaton ɗan adam mutumin kirki wani mutumin kirki ne amma wani ya ɓata shi a idonka baka gaggauta bincike ba za ka faɗa cikin zato inna ba abu zanni aisu cewa dukkan sahin zato in ji Allah to babu shakka zunubi yake dauke da shi zai jefa ka cikin tuhuma ka dinga tuhumar bayin Allah mutanen kwarai wanda ba su ji ba ba su gani ba ka dinga sato kana tuhumar su da shari da abin da ba daidai ba ne masaniya yan uwa daga cikin inda ake so taka tsantsan da bin abu sannu sannu a hankali yayi nasara hatta cikin ɗalibtar ilimi da kuma ba da fatawa irin ta malamai a matsayinka na ɗalibin ilimi ka bi ilimi cikin sannu-sannu da taka tsantsan ba a gaggawa ba za ka yi gaggawar ka zama malami a yau yau ba ka tuba tarihin magabata irin lokacin da suka ɗauka kafin a ci yawa ne ya zama malami har zai zauna ya ba da ilimi ya ba da fatawa in uwa na ɗaliban ilimi mu yake gaggawa a cikin al'amuran neman karatu mu mai da neman ilimi ibada ne ko a wani hanyar ka mutu baka cika burinka ba to magana ce ka mutu a hanyar aljanna man salaka tariqan yaltamisa fiha al-ilm sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna duk wanda ya horewa kansa wata hanyar neman ilimi manzon Allah ya ce Allah zai buɗa masa hanyar zuwa aljanna iyaye malamai mu dinga taka tsantsan cikin bada fatawa idan kana bada fatawa cikin gaggawa zaka bada fatawa da za ta hargutsa al'umma ta tare yaki za ka ba da fatawar da za ta harbuta al'umma a nemi zaman lafiya a rasa fatawar ka ita kadai za ta iya jefa al'umma miliyoyi a cikin bata da tashin hankali matukar ana gaggauta ba da fatawa ana gaggauta hukunta ɗan adam da da sigar fatawa ko sigar hukunta mutum da nassi mi kokari mu kare bakunan musamman harka ta takafir a kafirta wani don ya aikata wani aiki ko a fasikantar da wani ko a bidiyantar da wani mu yi takatsantsan da wannan domin kalma ce Allah zai tsiye kai tambaye ka gaban ka gobe alkiyama wanda ka ce mai kafiri da wani dalili akan zato dan baya ra'ayinka dan baya kungiyarka dan bai bi bayan ka ba ka ka ce wani ɗan bid'a dan bai bi ra'ayinka ba ka ce wani fasiki dan bai bi ra'ayinka ba dan bayan kungiyar ka mu yi taka tsantsan cikin fasikantar da mutane ballantana kafirta mutane ballantana bid'antar da mutane mu yi taka tsantsan magabata suna sawa bakin su linzami irin wannan kalmomi shekul islam allah ya masa rahama iya cikin magabatan da yake taka tsantsan wajen dorawa wani dan adam kaunatan na kafirci ko bidi'anci ko fasikanci sai dai ce aiki kaza kafirci ne aiki kaza bidi'a ne aiki kaza fasikanci ne duk wanda ya aikata kuma ya fada wannan layi amma kufurul mu'ayyan ko fiskul mu'ayyan ko jihalin mu'ayyan ka kama wane fasiki ka kama sunan wane jahili ka kama sunan wane kafiri ka yi takatsantsan da wannan bayanin baka san shi wannan bawan Allah wani matsayi da rishin Allah ba Allah ta'ala ya mana albarka ya ba mu ikon takatsantsan cikin al'amura ya ba mu ikon bin abu cikin hankali ya ba mu ikon hukunta junanmu a cikin al'amura da nutsuwa mu yi kokari wajen kame harsanmu wajen hukunci da gaggawa daga cikin abin da zai taimake ka wajen bin abu a hankali kar ka yi hukunci da gaggawa duk inda ranka ya ɓaci ka yi ƙoƙarin kwantar na zuciyarka kar ka yi gaggawa wajen hukunci bayan ranka ya ɓaci gaggawa cikin hukunci bayan ran ya ɓaci iya jefa ɗan adam cikin nadama kar ka saki matarka a lokacin da ranka ya ɓaci kar ka yi kaza kar ka yi kaza dukkan al'amuran da za su tada kura duk lokacin da ranka ya ɓaci kar ka yi hukunci yasa alƙalai na musulunci daga cikin darasinsu da koyarwa da aka musu an hana su hukunci bayan ransu ya ɓaci a yau alƙalin musulunci ransu ya ɓaci to sai ya zauna ya ce ba zai fita kotu ba domin wannan ɓacin ran zai iya shiga cikin hukunci da zai wa noma kai ma ka koya wa kanka wannan duk inda ran ya ɓaci kai shiru kar kai magana shiru bayan ran ya ɓaci to abu ne wanda zai kai ka zuwa ga alkhairi amma furta magana da mai da martani da magana da hukunci in rai ya ɓaci kashi casa'in da tara na dama ake faɗawa ka roƙi Allah ka zanto mai yawan addu'a akan Allah ta'ala ya tsare ka daga gaggawa cikin al'amura abin sai an hada da roƙon Allah domin irin gaggawa da muke cikin ta a yau mu dinga sagoshe mu a ƙasa muna roƙon Allah ya kiyaye mu gaggawa cikin al'amura ya ba mu ikon bin abu a sannu sannu cikin nutsuwa da takatsantsan Allah taimake mai mana albarka mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم أعداء الإسلام يا رب العالمين الله كتمكيم الله كجكم وكجكم حيفمه Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka tabbatar da mu kan hanyar daidai har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah dukkan abin da ya dame mu a wannan rayuwa Allah ka mana maganin shi Allah dukkan alkhairi Allah ka tabbatar da mu kan shi Allah dukkan shari'a Allah ka raba mu da shi Allah ka samu lafiya mu gama lafiya malaman mu Allah ta'ala ka taimake su ka musu albarka ka yi riko da hannayen su ka tsare su daga fadawa cikin shari Allah ta'ala ka taimake su ka dafa musu a rayuwarsu ka dafa mana gaba daya ibadallahi mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن